أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سكلم رسول تكفريات الأباري ta wato sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna da take a nan niyamai kenan nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 228 kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna bin jerin ayoyi ne kuma mun kai a cikin wato kenan mun kawo ƙarshen suratu abin nan al-najm sannan za mu shiga ne kenan farkon suratul qamar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to eh mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta farko mas'ala ce ta dubu da arba'in da takwas a cikin littafin as'iratul qur'anil majid malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce ma fa'idatu menene fa'idar an gane ko i'adati takzibi aka maimaita kalma ta ƙaryatawa fi ƙaunihi ta'ala a wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala kazzabat qablahum qaumun nuhin kenan kazzabat ta ƙaryata qablahum gabanin su qaumun nuhin mutanen annabi nuh ma'ana mutanen annabi nuh sun ƙaryatar da annabi Nuhu kafin a ƙaryatar da manzo sallallahu alaihi wasallam to an ce kadzabat saboda kalma ta alqawmu tana matsayin jam'i tana ɗaukar ma'ana ta jama'a masu yawa kenan sai aka kawo mata ta'un wato ta fannin fuska an gane ko domin lafazin da ke ɗaukar jam'i in an ga dama ana iya sami shi ta'un a larabci ana nufin jama'at jama'atul qawm kamar yadda misali ake cewa qalat rusuluhum ay qalat jama'atul rusul ya ce to fa kadzabu abdana sai suka karetar da bawon mu bayan an ce kadzabat qablahum qaum nuhin to me fa'ida kuma a sake mai a ce fa kadzabu abdana a tsari na ilimin yaren larabci wanda suke ji balaga sai su ce to ai nan kamar misali sai ce to ai an yi takrar wanda ba a bukata sai an maimaita kamar akwai abin da ake kira alhashu ma'ana an yi magana bai tsawo wanda ba bukatar sai an yi haka malam yake cewa wahalla qala shin ma me yasa ba Allah bai ce ba misali ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kaddabat qablahum qaumu nuhin abdala wato kaddabat qablahum ta wato sun karyata gabanin su su mutanen makka kenan an gane ko qaumu nuhi mutanen annabi nuh an gane ko abdana sai ce bawo mu ba sai ya ce fa kadzabu abdana ba yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi kadzabu takziban ba'da takzib ma'ana nan sun karyata karyatawa bayan karyatawa kidan da yake karyatawa ba ɗai bace ba lokaci guda bane sai aka wato maimaita shi Wakila waɗansu malamai suke cewa inna takdhib al-awwal karyatawa ta farko minhum daga gare su bi tauhid sun karyata da tauhidi tunda abu na farko da annabi da annaba suke kira zuwa gare shi ba ma annabi nuhu kadai ba shine tauhidi laqad arsalna nuhan ila qaumi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والثاني بالرسالة إتكو كريتاوى تبيو شيني كريتاوى دا الرسالة شيني ساقو ina fata ana fahimta ta sako kenan wato sun karyata na farko sun karyatar da tauhidi ba su yarda da aka ta Allah ba na biyu kuma sun karyatar da sakon sun da shi ba manzan Allah ba ne kenan nan sai zamanto nan sun karyata da tauhidi kenan kazzabat qablahum qaum nuhin bit tauhid fakazzabu abdana ai fi sha'anir risala wa qila wadansu malamai suka ce at-takdhibul awwal minhum karyatawa ta farko da suka yi daga gare su kenan wadda Allah ya ambata lillahi ta'ala sun karyatar da Allah ma'ana sun nuna cewa wannan maganar ba gaskiya ba ce a danganta wannan magana zuwa ga Allah ko kuma su dai ba su yadda ba wasani kuma na biyu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan tana yawa suna ganin kadzabat qablahum qaum nuhin magabata wato waɗanda suka gabaci mutanen makka sun karyatar da shi fa kadzabu abdana kuma ga mutanen makka su ma sun karyatar da bawan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan wani sun tafi akan hakan ga koko a takzibul awwal lillahi ta'ala sun karitar da Allah su mutanen annabi nuh wa thani bi rasul tana yiwa kuma yana nufin shi annabi nuh ake nufi kinan dai an bambanta tsakankanin su wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to amma abinda zamu dan iya cewa ko mu dan kara a karkashin wannan shine cewa da aka ce kadzabat qablahum qaum nuhin qaryatawa ta farko ana son a nuna cewa idan ma muna son mu ƙara bambanta su misali nan ana son a nuna ƙaryatawa ba yau ne ba yau ne aka fara ba abinda an ka hankalta ma a ƙaryatawa ta farko ana son a nuna cewa a'a shi ƙaryatawa game da al'ummomin da suka gabata tun zamanin annabi nuhu ake ƙaryatar da annabawa kinan ba wani abin mamaki bane don su sun ƙaryata ina fata an fahimci ni fakadzabu abdana kuma nan ko da muqaddarta annabi nuh ake nufi sun karitar da bawan mu nan kuma ana son a nuna maka cewa annabawa ba su da wani matsayi su ma bayi daga cikin bayin Allah to nan dan Allah ya nuna maka cewa annabi nuhu bawan sani kuma an karyata shi shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sani shi ma an karyata shi domin ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam kaga nan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi isra'i da shi an gane ko nan bawa ne na Allah subhanahu wataala kinan na farko dan ya nuna maka waɗancan mutane sun karyata na biyu kuma ya nuna maka a'a wanda sun ka karyata ɗaya ne daga cikin bayan Allah subhanahu wataala kinan ko tana ana iya samun bambancin wato abin da za a iya faɗa to wannan shi dai ne abin da wato malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala abu na mas'alar mu ta gaba wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1049 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fi wasfi ma'il ard wajen sifanta ruwan ƙasa was sama'i da na sama Allah yace faltaqal ma'u sai ruwa suka hadu bayan kuma Allah ya faɗa cewa fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir mun bude kofofin sama da ruwa munhamir mai yawan zuba malaman zauri suka ce mai tsalala an gane ko fajjarna al-ardha uyunan sai mun ka bubbugar da ruwan kasa malaman nahwu suke cewa asalin shi fajjarna uyun al-ard tamyizun ne muhawwalun anil maf'ul akwai tamyizun muhawwalun anil fa'il wasi'a rabbi kulli shay'in ilma ay wasi'a ilmu rabbi kulli shay wato cikin ilmin nahwu kenan at-tamyiz ka karanta shi kaga nau'ukan sa da kuma fa'idodin sa almuhimmu dai ruwa biyu ne ruwan sama da ruwan kasa da su ne aka halakar da mutanen annabi nuh kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin ayoyi daban-daban shi yasa ma lokacin da ruwan za su kafe Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci sama ta kame kasa ita ko ta shanye ruwan da ke abin nan suke samanta a cikin suratu hud Allah yake cewa wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i kenan ruwa ta shanye ruwanta kasa ta shanye ruwanta sama ita ko ta kame kenan ya nuna cewa abin nan ruwan guda biyu ne amma nan kuma da Allah ce fafatahna abwaba sama'i bima'in munhamir idan muka duba akwai qira'a fafatahna abwaba sama'i an gane ko imam ibn amir da kuma imam abu ja'far da yaqub sun karanta fafatahna bit tashdid to an ce fatahna mun bude mun bude to fatahna kuma to sai malamai suka ce shi fataha yana nuna tashdidi kanan karfafawa waɗansu malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya domin ga Allah ba wani abun da yake mai tsanani ko ba wanda bai kitsa tsanani ba ma'ana ba wani abun don ta Allah ya sa karfi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun waɗansu malamai suka ce a'a nan an hankalta mu bayu fatahna lokacin da aka fara budewa fatahna daga baya kuma Allah ya sa aka ci gaba da ƙara bude ruwan suna ƙara tsalala sai ka bambanta tsakanin su min hasu tashdid ina fata an fahimci ni haka waɗansu malamai suka yi taujihin waɗannan wato ƙira'o'i المهم دي ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ما لن يتو ولم يقل فلتقى الماء Allah bai ce ruwa biyu suka haɗu sai ce falta kalma'u sai ruwa suka haɗu ya ce to kulna za mu ce ara da bihi abin da ke nufi da shi jinsul miyahi jinsin ruwa kiranan da ya ce falta kalma'u nan al jinsiya ce ta nufin jinsin ruwa sai suka haɗu kiranan ba dole bane sai an kawo mi sai an kawo shi ma'ani domin al tana nuna jinsin abu ita ko ko abu guda ne in ta shiga cikin shi zai koma jami'i wanda kuma mun sha bayanin wannan a wurare daban-daban inda Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu kaga innal insana nan sai ka ce dan adam amma ana nufin jinsin dan adam domin mi domin ya ce illa alladhina amanu sai wadanda suka yi imani kaga da mutum guda ne ai ba za a ce wa an fitar da wato istithna'i kiran mutane da dama ba ta fuskar haihuwa bane muke magana ta fuskar ma'ana domin mutum guda zai iya harfin mutane masu yawa to kaga wannan kenan to don haka aljinsiya yana da kyau ɗalibin ilimi ya santa ya bambanta ta idan ba haka ba sai ka zo ka buga wato ka yi ɓanna kaga al'arba ƙasa akwai lokacin da take zuwa jinsiya akwai lokacin da take zuwa ahadiyya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa misali wa ma khalaqna as-samawati wal arda ba mu halicci sammai ba wal arda in kace da ƙasa to ai ƙasa bakwai ne akwai to da ƙasa guda to su ko sauran ƙasa Allah ya halicce su ne don wasa ko ku Allah yana wasa kaga wannan ba haka ake nufi ba idan ba gane aljinsiya ba kaga sai ka ji cikin matsala dukkan ƙasan ba halicce su don wasa ba ina fata an fahimce ni shi yasa ma al-ard zaka iske a cikin alqur'ani ba ma inda ta zo jam'i malaman balaga suke cewa saboda jam'in ta yana da nauyi shi kuma qur'ani ya zo ne da luga da takhfifi da balaga ta takhfifi shi yasa amma wani lokacin alkin tana nufin ƙasa ɗaya wani lokacin kuma sai kaga al tana nufin mi tana nufin wato ƙasai tun da kaga ƙasar da ake noma saman ta guda ce sai ce wata arda hamida da ƙasa ta bushe ta kekeshe an gane ko to kaga nan ƙasar da muke noma ake magana akan ta ina fata an fahimce ni ba dukkan ƙasai guda bakwai waɗanda su ba ma noma akan su to in baka bambanta ba tsakanin al ahadiyya da al jinsiyya da al istigraqiyya umumiyya kulliyya akwai al istigraqiyya urfiyya umumiyya urfiyya kaga kullun sai zaman to ma'ana kana iya samun wato matsala to nan dai da anka ce faltaqal ma'u ana nufin ruwa sun ka hadu ma'ana jinsin ruwa guda biyu da ruwa na sama da kuma ruwa na ƙasa ina fata an fahimci ni wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 50 malam yace fa in qila idan anka ce al jaza'u shi sakamako inna ma yakunu lil kafir wato ana yin sakamako ne ga wanda ya butulce ma Allah ya kafirce lalil makfuri ba wanda an ka kafirce ma ba malam yace to fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace jaza'an liman kana kufir sakamako ne ga wanda aka kafirce ma mutanen annabi Nuhu da suka wato bijire sai an ka ce sakamako ga wanda an ka kafirce ma alhali shi annabi Nuhu shi aka kafirce ma aka karyata shi kenan to kenan kuma sakamako ba nashi bane su wanda suka kafirce su ne ake ma sakamako wani zai iya fahimta to yanzu ya anka kuma Allah ce jaza'an liman kana kufir malam yace kulna zamu ce jaza'u maf'ulun lahu shi jaza'un da aka kawo jaza'an tana matsayin maf'ulun lahu shine wanda suke kira maf'ulun li ajlihi sai kai hattara akwai maf'ulun lahu shine ake kira maf'ulun li ajlihi akwai maf'ulun bihi akwai al-maf'ulul mutlaq duka cikin ilimin nahwu ana karatun su to yan ka ce dai maf'ulul lahu shine maf'ulul li ajlihi wanda don shi aka yi fa ma'anahu abinda ake nufi fa fatahna abwabas sama kenan sai muka bude kofofin sama wa ma ba'dahu da abinda ke bayan abinda ya biyo bayan kenan bude kofofin sama mimma yusabbibu ighraqahum ga abinda yake haifar da yadda za a yi a nutsar da su domin an bude kofofin sama an bude na ƙasa an yi kaza an yi kaza to jaza'an lillahi ta'ala jaza'an don yin wato sakamako kenan lillahi ta'ala ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sakamakon da Allah zai yi musu kenan domin ba wanda isa sakan kama Allah a ce ya isan ma Allah a'a shi Allah shine isan ma kansa kuma isan ma wani ya isan ma kowa li'annahu makfurun bihi domin shi Allah shine aka kafirce ma yace to kenan li'annahu makfurun bihi liman kana kufir kenan fa hudifa al-jaru an gane ko kenan sai an ka shafe aljaru nan yana nufin ba'un ta bihi kenan aljaru wal majrur wa awsala al fi'la bi nafsihi sai ya doki fi'ilin ya sadar da shi da kansa kenan liman kana kufir barmakon yace liman liman kufira bihi ina fata an fahimce ni ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa Musa qaumahu kina asalin shi wa Musa min qaumihi sai aka shafe harful jar an gane ko suratul araf ayata 55 ita ce waktara musa qaumahu wal jaza'u yudafu yudafu ila al fa'ili wa ila al maf'ul shi aljaza'u sakamako yudafu ila alfa'ili wani lokacin ana danganta shi zuwa ga wanda ya aikata aiki sai a ce sakamakon abin da ya aikata wa ila almaf'ul kuma ana danganta shi zuwa ga wanda abin ya afko a kansa ma'ana kenan sai a ce to wannan shi ne sakamako na zuwa gare ka kun ga yanzu misali idan mutum ya kyautata ma wani to sai mutumin nan ya sakanka masa da sharri sai a ce to wani wannan shine sakamakon da ya yi mini misali za ka iske wani ya kyautata ma wani ya abin da dashi karshe kuma sai ya sakanka masa da sharri kamar yadda suke kawo a cikin kissa jaza'u sinimar sinimar wani babban magini ne wanda ya shahara sai wani sarki ya nemi masa wani babban bene da ya masa bene mai kyau to bayan ya kare sai shi sarkin ya kira sinimar don ya bashi sakamako to sakamakon sai ya je da shi kololuwar benin da ya je sai ya sa aka turo shi daga kololuwar benin sai ya faɗo ya mutu to shine aka tambaye shi shi sarkin me yasa ya haka yace saboda kada wani mai mulki ko mai kuɗi ya nemi shi wannan bawan Allah ya masa irin wannan irin nashi shi yasa ya masa wannan to shine laraba su caje za sinimar to kaga shi sinimar wanga sakamako mummunan sakamako ne kenan wato shine abin da sarki ya sakanka masa da shi an gane ko kenan sai a ce wannan shine sakamako wato kenan jaza'u a danganta shi zuwa ga fa'ili ga wanda ya aikata shi abu sai a ce sakamakon shi kenan koko wanda an ka aikata ma shi ko sakamakon da ya mayar kenan sai ma wani lokacin ana amfani da shi malam yace ka sa'iril masadir kamar yadda masadir suke tafiya na larabci ina fata an fahimta masadir na larabci akwai al-masdar al-mudafu ila fa'ilihi da al-masdar al-mudafu ila maf'ulihi ina fata ana fahimta ta wannan kuma yana da faɗi da yawa cikin tafsirin alkur'ani zaka ga malamai wani lokacin su samu sabanin fassara saboda idafatul masdar ila fa'ilihi ko ila maf'ulihi kamar da ya faɗa misali kaga qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace ubangiji na bai damu da ku ba laula du'a'ukum in ba dan da wato du'a'ukum ba to nan du'a'u asalin sa masdar ne to sai malamai suka yi maganganu guda biyu wadanda suka ce da aka ce laula du'a'ukum ma'ana masdar ne mudafun ila fa'ilihi kenan kum shine fa'il an gane ko kenan du'a'ukum in ba nan da kuke kiran Allah ba kuke roƙon Allah Allah na bai damu da ku ba don Allah mawadaci na ya wadatu da kowa wadanda suka ce a'a masdar ne mudafun ila maf'ulihi laula du'a'ukum in ba nan da Allah yake kiran ku ba da Allah bai damu da ku ba ma'ana inda Allah bai turo manzanni bai nuna muku yadda ake roƙonsa da kaza da kaza ai da wannan yana nuna cewa Allah bai damu da ku ba amma ya turo manzanni an yi muku bayani kenan ya nuna Allah ya damu da ku to kaga nan fassara sai ta bambanta shi yasa in ba ka fahimci wannan ba to kaga sai ka samu matsala ina fata an fahimce ni wannan kuma cikin Qur'ani zaka ga yana da yawa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi da azabaku to nan wasu suka ce misali bi azabikum shi Allah shi zai azabtar da ku kenan masdar ne mudafun ila maf'ulihi kenan Allah shi zai azabtar da ku wanda suka ce a'a ma yaf'alu Allahu bi azabikum masdar ne mudafun ila fa'ilihi Allah ba zai damu ba da ku azabtar da kawunanku ma'ana in ka tashi bauta ma Allah ba sai ka azabtar da kanka ba addinin musulunci in ma imani ne ba wani abu ne mai wahala ba za ka yi kalmar shahada ne da haka dai kaga aslan zaka iske akwai duk inda masdar yake wasu ce mudafun ila fa'ilihi wasu ce mudafun ila maf'ulihi to in baka san ma me ake nufi da shi ba kaga an samu matsala shi yasa wani lokacin ma fassarorin malamai suke bambanta ina fata an fahimce ni to wallahu ta'ala alam imanin dai ya kawo wannan kuma cikin qur'ani misalin yana da yawa الثاني نبيو waɗansu malamai sun ba da amsar da an kace jaza'an liman kana kufir sun kace annahu nuhun alaihi salam abinda ake nufi liman kana kufir ga wanda anka kafirce ma ba Allah ake nufi ba su a wajen su annabi nuhu ake nufi sun kace in ma li annahu makfurun bihi koko saboda ana nufin an kafirce mishi domin ana kafirce ma annabawa yadda ake kafirce ma Allah ka ake kafirce ma annabawa domin yin imani da annabawa shi ba da cikin rukunin imani kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi بحذف الجار سي أنك شاف الجار كينن لمن كان لمن كان كفر به شيني النبي نوح كما مر من الكفر الذي هو ضد الإيمان كما يبدا ابن دي غباتا يتون كيشير الكافر تي وندي كيشير كيشير إيماني نفتا أن فهمتيني كينن كما يبدا أنك فدا وجن الله سبحانه وتعالى كينن شي مانن أنك فدا أو كوكو لأن كل نبي كوكو كوني النبي نعمة من الله على قومه ni'ima ce ta Allah a mutanensa ga mutanensa wa minhu qawluhu ta'ala daga irin fadar irin wannan kiran kamar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka zamanto rahama ga talikai suratul anbiya'i aya ta 107 to kaga nan idan wannan rahama ce an gane ko bal ma akwai aya cikin suratul suratu ali imran inda Allah ya ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya ni'ima ga mu'minai da ya turo mi manzo na ana nuna mu'minai ba wai ga mu'minai dai ba a haka kafirai turo manzanni ni'ima ne to sai dai wanda ya kafirce to kaga wanda ana iya ɗaukar kiran cewa liman kana kufir an kafirce ma Allah subhanahu wataala domin Allah ne turo wannan ni'ima mutane ba su gode ba wanda kuma ba wai abin ya tsaya ga annabawa duk wata ni'ima da Allah zai baka ka mutunci ma Allah subhanahu wataala misali Allah ya kawo shugaba adali na mutane adalci amma sai kaga mutane ba sa kokarin kallon alkhairin da yake kawo sai dai kokarin kallon sharrin sa misali Allah ya baka mata ta gari sai kaga kawai kana rena ta kana neman wata can daban ko abin da ya kama da haka kaga ka kafirce mu wannan ni'ima da Allah baka mutane da dama suna nan suna fatan samu mata ta gari musu same ta ba ko mace ta kafirce mu miji na gari da Allah subhanahu wataala ya bata ko malami wanda yake kokarin taimakon ɗalibansa yana ganar da su abin da su galibi sai ga suna ganin kamar ba komai bane ko ko malami Allah ba shi ɗalibai nagari masu kokari da kuma abin nan sai ga amma shi bai damu da tsaya ya mutunta su bai karantar da su ya gina al'umma ta gobe sai kaga wasu abubuwa suna can suna fisgashi daga wani gefe zuwa wani gefe almuhimmu dai duk wata ni'ima da Allah ya baka sai ka kokari ka kula da ita ina fata an fahimce ni malam yace wa qala rajulun lirrashidi an gane ko wani mutum ya ce lir rashid ga rashid an gane ko to rashid kinnan nan abin nan wani shugaba ne daga cikin shugabanni da aka yi na musulmai na zamanin daular abbasiyya harunan rashid kenan ya ce alhamdulillahi alaika da ya ce mishi shi wannan mutumin ya ce ma harunan rashid kenan duk da yake bai kawo harun kin ba ne kawo harun kin alhamdulillah godiya ta tabbata lillahi ga Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah lillahi alaika akanka fa qala ma ma'ana hadha sai ce to menene ma'anar wannan magana da ka faɗa domin ni ban fahimce ta ba kaga mutum zai iya magana da wani yare duk da yake yana jin yare amma sai ka gane me ake son a ce shi yasa malamai musamman cikin ilimin adab suke cewa al ma'ana fi batni sha'ir wato ma'ana tana cikin cikin sha'iri ma'ana wani lokaci sai ga baiti ai ta neman ma'anar sa wadansu ce kaza su kaza ce al ma'ana fi batni sha'ir ma'ana tana cikin cikin sha'iri tana ga kuma ya mutu ya mutu da abinsa sai dai a kasa shi ya ce to faƙala sai na ce sai ya ce shi mutumin ya ce maharunan rashid an ta ni'matun kai ni'ima ce hamatullah alaiha wa ni gode ma Allah akan ta ma'ana shugaba ne mai adalci shi yasa sai ni gode ma Allah akan wannan faka annahu qala kamar kamar dai ya ce jaza'un li hadhi jaza'an li hadhihi ni'ma wannan sakamako ne ga wannan ni'ima al-makfura wanda suka kafirce mata wa kufranun ni'ima shi ko kafirce ma ni'ima ya ta'adda bi nafsihi yana ketarawa ne da kansa zuwa ga wato fi'ili kenan qala ta'ala Allah ce wala takfurun kenan washkuruli wala takfurun yace wala takfurun kada ku kafirce mini nan yana nufin kada ku kafirce ma ni'imata an gane ko shi da abin da ake rufi suratul baqara aya ta 52 almuhimmu dai wanda ya kafirce ma ni'imar Allah ai ya kafirce ma Allah ina fata an fahimce ni sai dai kafircin yana nan daban-daban ne domin kafirce ma ni'imar Allah ya an turo manzo ka kafirce kafita daga cikin musulunci ko kuma kai ba musulmi bane zaka tabbata akan kafirci amma idan Allah ya baka misali wani abu kamar Allah ya baka ƴaƴa na gari amma baka gode ma Allah ba nan ba za a ce ka fita daga cikin musulunci sai dai ka fiturce ma wannan ni'ima ina fata an fahimce ni sai mun bambanta tsakanin waɗannan ma'anoni wallahu ta'ala alam to waɗansu daga cikin malamai suka ce a abinda ake nufi da liman kana kufir ba ma wannan amsa ba asalif amsa ta uku anna man bi ma'ana ma sun tafi cewa su man bi ma'ana ma fa ma'anahu jaza'an lima kana kufira min ni'amillahi ta'ala ita man tana ɗaukan ma'ana ta ma domin wani lokacin man tana wakiltan ma ma tana wakiltan man a larabci amma sai in an tantance an kawo dalilai ya ce to ma'ana wa abin da kirhi jaza'an sakamako ne liman kana lima kana kufir na daga abin da kenan lillazi nan ma sai ta zama to musuliya ce lillazi kana kufira ga abin da anka kafirce min ni'amillahi ta'ala ni'imomin Allah alal umumi a jumlace kenan wato duk ni'imomin Allah da anka kafirci manya da kankana kenan shi ne abin da ake nufi alal umum ya ce to wa qara'a qatada qatada ya karanta an gane ko kafar bilfathi yana nufin bai ce kufir ba kenan bilfathi yana nufin kenan bi fathil kafi sai bai kawo wannan ba kenan jaza'an liman kana kafar duk da ke ba qira'a ce ba mutawatira kira'a ce shadda kidan sakamako ne ga wanda ya kafirce to ai jaza'an lil kafiri daga kafirai domin man tana iya daukar mi tana iya daukar masu mutane masu yawa in an hankalta ma lafazinta mutum guda ce an hankalta ma fi'ili to ai ta shafi duk wanda ya aikata wannan aiki domin kafirci ba mutum guda yake kafircewa ba kina sai zaman to jaza'an liman kana kafar a wannan qira'ar da ke shada ce sakamako ne ga wanda ya kafirci nan babu wani iskali amma qira'ar da take mutawatira liman kana kufir ita ce aka kawo waɗannan bayanin ko a ce an kafirce ma Allah an gane ko kenan ko a ce an kafirce ma manzo annabi nuh ko kuma a ce a'a an kafirce ma wato ni'ima Allah shine turo wannan annabin an gane ko ko ko a ce a'a liman kana ai lima kana kufir da daga abin da aka kafirce ma ni'imomin Allah ga sunan dai maganganu ne da malamai saboda ɗalibin ilimi idan ya ci karo da wata matsala bai san abin da ake nufi ba sai ya kokari ya san ga ma'anarta ga abin da ake nufi da ita wannan shine abin da ya kamata mu fahimta tau mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1051 a cikin littafin asilatul qur'an al-majid har yanzu cikin sa muke malai yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya aka yi Allah ya ce a ajazu nakhlin munqa'ir inda Allah ce tanzi'un nasa wato halakar da aka yi ma adawa an gane ko inda Allah ya ce wato iska ta zo tanzi'un nasa ka annahum a ajazu nakhlin munqa'ir ka ce dai kamar a ajaz kututture incin dabino ne na nakhlin wato nakhl iccen dabino kenan domin ajuz ana rufin baya amma nan ba ana rufin baya domin kalma ta ajuz lokacin ana rufin da shi inga dan adam ne duwawu to amma ba a cewa bishiyar dabilu tana da duwawu sai dai a ce kinan bayan ta ko kututturin dabilu munqa'ir wanda yake an swasware shi domin alqaru shine rami alqaru shine rami to anna ana rufin kamar abinda an karara ke tsakke shi ba komai ma'ana idan abin yanzu mun to an rarrake shi ai bai da wani nauyi an riga an kare da shi shi ne ce to ai munqali shine abinda an ka wato qal'u alqu shi da abinda an ka ciriki an ka zumbucike kuma walam yaqul munqaira to kuma malam yace a larabci bai ce munqaira ba yace to kulna za mu ci tunda nakhl jam'i ne inda yace nakhlatin kuma guda yace kulna za mu ce inda ma zakkara sifa abinda yasa ya kawo sifa a matsayin muzakkar li'anna al-mawsufa domin abinda an ka siffanta wa huwa nakhlu shine iccen dabino mudhakkarul lafzi lafazin sa na namiji ne laysa fihi alamatu ta'nithin bai da alama ta ta'nithi ta kasancewa abu mace yace fa atawara lafza an gane ko sai ya dauki ya dauki lafazin an gane ko ma'ana ya hankalta ma lafazin ya zo a matsayin na namiji shi yasa sai ce munqa'ir wa fi mawdi'in akhar a wani wuri kuma na daban i'tabara al-ma'na sai hankalta ma ma'ana وهو كونه جمعا شيني وانا كلمة نخل تنا دوكم معنى جمعي فقال يتي أعجاز نخل خاوية أتكين سورة الحاقة an gane ko kenan ka ce kamar kicicirin iccen dabino ne khawiya to nan shi wanda an rarake shi daga alkhawi ne shine abinda ba komai cikin shi an gane ko khawa shine abinda an rarake shi ko yawo finta an gane ko shi ko hawa da hawa shine ma'ana ya kumshi wani abu inda ha karami ne shi ko in hawa ne shine abu ya wufinta babu komi cikin shi ne yasa ce hawiya in kuma hawa ne ma'ana na da ha babba hawa ya hawa yana son abu hawa ya hawi kuma hawa ya hawa ya faɗo sakata kenan hawa ya hawi shine kuma yana kauna abu sai ka bambanta tsakankanin su to malam yace to kenan san can cikin suratul haqa aya ta bakwai sai ce khawiyah bai ce ka annahu ajazu nakhlin khawin ba kaga nan sai hankalta ma ma'anar kalima ta nakhlin wato jam'i ce shi ko jam'i ana iya kawo mishi ta'un wa nadhiruhuma tamka irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah yace la akiruna min shajarin min zaqum kenan kafirai za a ce da su la akiluna aka ce da su kenan za ku ci min shajarin daga icce min zaqum na zaqum mai kaya kenan wanda bai da daɗin ci famali'una min halbutun za ku cika cikinku min ha daga waɗannan itacen fasharibuna alaihi min alhamim za ku sha akan shi ku ɗora akan shi kenan sha kenan shan da za ku yi za ku ɗora bayan shi min alhamim ruwan zafi ka ci icce mai kaya ka cika cikin ka sannan kuma a ɗora ruwan zafi ka san dai wannan azaba ta kai azaba Allah kai mu da tsari suratul waqi'a aya ta 52 zuwa aya ta 54 tunan abinda malam yake son ya ce da an ka ce la akiluna min shajarin min zaqum can sai an ka hankalta ma ma'anarsa ta jam'i ce sai an ka ce fa sharibu fa mali'una minha min hake nan min shajar zakkum dabiri na kuma zuwa gare ta fa sharibuna alaihi ba a ce alaiha ba saboda lafazin shajar wato abu ne wanda yake wato na namiji shine abinda malam yake son ya ce wa qala abu ubaida abu ubaida yace an gane ko an-nakhlu kalima ta an-nakhlu yuzakkaru an gane ko ana yin tafkirin shi mato a kawo shi namiji wayo annasu ana kawo shi mace a larabci akwai kalmomin da suna ɗaukar wannan fa jama'a al-qur'an al-lughataini kawai shi yake cewa qur'ani sai hada wato yare guda biyu kenan duk abinda laraba suke faɗa Wakila wadan sun kace inna ma zakkara abinda yasa can ya kawo shi a matsayin muzakkar yace munqair ri'ayatan lil fawasil dan hankalta ma fasila ta ayoyi idan an ka ce fasila shine kamar karshen aya kenan ina fata an fahimci ni kamar yadda cikin shi'ir ake cewa kafiya to nan ko cikin ayoyi sai a ce ba a cewa kafiya sai a ce fasila kina aya karshen ayoyi domin idan muka duba suratul qamar tana daga cikin surori na alqur'ani inda tun farkon su har karshe sun kare da ra'un kamar yadda laraba suka yi sun iya magana suna karewa da harafi guda guda to cikin alqur'ani ba akwai surorin da haka suke misali suratul qamar tana karewa ne wato da ra'un tun daga farkonta har ta to nan misali da ya ce tun daga iqtarabatis sa'atu kaji wan shaqqa al-qamar wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi mustajar haswa inda anka kawo kadhabat adun tunda ana magana adawa ne fa kaifa kana azabi wa nuzur inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir to kiran kaga ayoyin da suka gabace ta da waɗanda suka zo bayan ta duka da ra'un ra'un suke karewa ko ba haka nan bane to shi yasa sai aka kawo shi da ra'un kiran can kuma inda an kai amfani da ta'un shi ma an hankalta ma qafiya ne ma'ana ko mu ce fasila domin da an ka ce alhaqatu malhaqa duka zaka suna karewa da ta'un كذبت ثمود وعاد بالقارعة كاغني نما da ta'un ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiyah wa amma aad fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah tana karewa da ta'un kinan ri'ayatul fawasil ne to amma anan abinda zamu iya karawa sai mu ce nan dukkan su qur'ani yadda yake kula da lafazi haka yake kula da ma'ana ma'ana nan ya hankalta ma lafuzza ta fuskar lafazi ya gane ya hankalta mu suna karewa da ta'un kamar kowanne ya hankalta mu wancan ra'un ra'un ra'un ne gabansa da bayansa wannan ma shi ma ta'un ta'un gabansa da bayansa ina fata an fice ni sai sai an hankalta ma wannan na biyu na farko kenan na biyu kuma ya hankalta ma ma'ana a larabci yuzakkar wa yu'annas babu matsala babu matsala bane a larabci to kuma me yasa ya kawo shi muzakkar mu'annas saboda in an hankalta ma namijin lafazin namiji ne wato muzakkar ne sai a hankalta ba wannan in an hankalta ba ma'anar shi jam'i ce sai a kawo mishi ta'un shi yasa yuzakkar wa yu'annas to bayan wannan kuma sai malamai suke cewa wato abin da ya kamata a hankalta ba musamman ustadu doktor fadil samar ra'i yake cewa in kaga qur'ani ya kawo wato cikin littattafansa domin yana kokarin kawo me yasa a wani wuri an ka zabi wata kalma wani wuri ba a zaɓi wata kalima ba yana da littattafai kuma ba ko ina bane duk abin da ya faɗa zai zama tuwa daidai amma wani lokacin zai kafa hujja ka duba cikin littattafan shi ka gani akwai littafi ma'anil abniya na ustadu doktor fadil samar ra'i sannan kuma akwai balagatul kalima fi ta'biril qur'ani na ustadu doktor fadil samar ra'i sannan da kuma at-ta'birul qur'ani littattafansa suna da muhimmanci sosai ɗalibin ilimi zai duba musamman waɗannan da cikin balaga ta alqur'ani to sannan kuma akwai waɗanda ya suna da faɗi kwarai da gaske shi ma nan za ka iske yana kafa hujja da ayoyin alkur'ani amma nan fagen nahau ne ma'anin nahau na ɗai da na biyu da na uku da na hudu kenan juzul awwal wa thani wa thalith wa rabi dalibin ilimi zai iya neman su ya ga irin dalilan da yake bayarwa to shi yana da tafiyar cewa wajen a cikin littafin sa balagatul kalima fi ta'birul qur'ani yana ganin cewa inda za a kawo ta'un khawiya yana nuna ma'ana suna da yawa kwarai da gaske amma yanzu da ya kawo munqa'ir zaka iske inda ya shafe ta'un kamar yana nufin abin bai kai inda aka kawo ta'un yawa ba in ban manta ba haka yayi ta'lilin wannan kuma ya kawo hujjojin sa da ya kawo da dalilai mai so zai iya komawa a can ya gani duk da yake wasu malamai ba sa cika bambanta akwai suna cewa duka da yana iya ɗauka su sai sai ce a'a in kaga ya kawo yana nuna abin nan yana da nuna wato yana da yawa koko yana da tsanani sai ya kawo ta'un in ya shafe yana nuna cewa wato kenan bai hankalta ma wannan tsananin ba wallahu ta'ala a'lam to yan uwa wannan shine dai abin da ya kawo mu wato karshen suratul qamar a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid yanzu kuma za mu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shine ya kawo aya da take akan wato jerin wato ayoyi suratul qamar to idan muka duba suratul qamar mun manta ba mu yi bayani ba a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid in ka diba number 1 Sheikh Mustafa al-Adawi mai taqiqin wannan littafi ya kawo number 1 larabcin ba sai mun fassara shi ba amma dai abinda an ka kawo shine kenan sunanta tsakankanin salaf shine suratul iqtarabatu sa'a iqtarabati sa'a an gane ko ya zo cikin hadisi na Abu Waqid al-Laythi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanci ya kasance yana karantawa da qaf da kuma iqtarabatu sa'a a cikin sallata al-fitr wal adha na ana nufin wato sallata fitr wato sallah karama da sallah babba ita ce ita ce sallah adha sallah babba kenan an gane ko to an ce yana karantawa da iqtaraba da qaf ya an ce yana karantawa tana yiwa ya karanta duka tana yiwa yana karanta waɗansu ayoyi to kenan kaga ba ka yiwa don kana liman ka ce dole sai ka karanta waɗannan gaba ɗaya a sallar idi eh ya kamata mu fahimci wannan kuma ba dole bane sai ka kar kana iya karanta sashen su sannan kuma misali musamman lokacin da misali akwai ruwa ko ko akwai wani abu kaga kace zaka yin wannan kaga zaka ce sai ka karanta kana son kai tatbiqi sunna a'a sunna abinda ake so fattaqullaha mastata'tum ba wai dole bane sai kai wato abu idan ya kasance halin ba zai bayar ba na gaba kuma in baka haddace surorin ba ko kuma ka haddace su da kyau baka je ka dauko wajen sallah kuma a zo a yi ta maida ka baya a'a sunna zaka tabbaka ta ne a lokacin da kake da ikon tabbaka ta ina fata an fahimce ni da wannan sunan da Imam al-Bukhari yayi mata babi lokacin da Imam al-Bukhari ya zo a cikin kitabut tafsir kenan sannan kuma ana kiranta suratul qamar da wannan ne shi kuma Imam Tirmidhi ya sanya mata wato a babin tafsir kenan ya sanya mata nata suna ma'ana ya bude bayanin ta sannan kuma ana kiranta suratul iqtaraba domin an yi hikaya ne na kalima ta farko da ta zo a cikin ta an gane ko sannan kuma makkiya ce gaba ɗaya ɗinta ma'ana babu waɗansu ayoyi da ake ganin su sabka a madina sai aka saka su a cikin wannan sura an gane ko to ya kawo alifun da ha'un shi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya ce min at-tahrir wa tanwir daga at-tahrir wa tanwir ya dauko wannan bayani to abinda zamu kara a gurguje shine cewa iqtaraba sura biyu ne a cikin alqur'ani suka buɗe da iqtaraba an gane ko ma'ana iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun suratul anbiya da kuma iqtarabati sa'atu wa inshaqqa al-qamar su kadai aka samu surori da suka fara da iqtaraba iqtaraba to wannan kenan to yanzu zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 175 malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fanadaw sahibahum mutanen annabi wato salih samudawa kenan sai suka kira ma abucin su ko abokin su fata'ata asalin ta'ata shi sai ya rika domin daga wato al'ata'u ne kamar kyauta ta'ata ana cewa ta'ata ya rike abu sannan kuma wani lokacin ana rufin ta'ati shine kamar kai amfani da abu ko da ba wai ka rika shi ba shi yasa ake cewa ta'atil khamr wani yana ta'atil khamr ma'ana yana shan giya ba wai yana rika giya ba domin rika giya daban shan giya daban an gane ko fa'aqar sai ya soke an gane ko malam yace to ya dullu wannan yana nuna ala anna aqiran naqa wanda ya sha wanda ya soke taguwa wahidun mutum guda ne kenan fa aqar an shafi maf'ulun bihi fa aqaran naqa wa qad ja'at ayatun ayatun ukhar wadansu ayoyi sun zo masu yawa ta dullu ala kaunihi ghaira wahid suna nuna ba mutum guda bane ya soke wannan taguwa ka qaulihi kamar fadar Allah fa aqarun naqa sai sun ka soke taguwa suratul a'raf aya ta 77 wa qaulihi da fadar Allah fa kadzabuhu sai suka karyatar da annabi samuda kenan suka karyatar da annabi salih fa'aqaruha sai suka soke wannan taguwa suratul shamsi ayata 14 bancin su ma akwai ayoyi ko cin suratul shu'ara fa'aqaruha fa asbahu nadimin fa akhadhahum al'adab kenan dai ayoyi daban-daban malam yace to wal jawabu amsa min wajhaini akwai amsa guda biyu al awwalu na farko annahum tamala'u tamala'u kenan alhamza ne tamala'u din nan sun game kai an gane ko an haɗe baki kamar da ake cewa kulluhum dukkan su ala akriha akan asoke ta fan ba'asa sai ya zabura asalin ba'asa tashi ne to in ba'asa sai a ce ya zabura saboda fi'ili mai ta'addi in ya samu alifun da nunun sai ya koma wato lazimi kamar da malaman safu sun kai bayani an gane ko ya an ce misali wato misali talaka ko tallaka ya saki abu amma in talaka kamar ya tashi da kansa ba'atha ya tura wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut in ba'atha ya zabura da kansa to fan ba'atha ashqahum wanda ya zabura wanda ya zabu da gaugawa ashqahu mafi wato mafi rashin arziki daga cikin su daga ashqi wato ashqahu li mubasharatil fi'li don ya je ya aikata aikin ma'ana kenan shi yana ganin ya isa kaga akwai wanda in an ce je ya gaya maka wata magana ko ya aikata maka wani abu sai ce ba zai iya ba to akwai wanda yana ganin shi rashin mutunci ma a yi ma mutane rashin mutunci ko a ga mutane rashin mutunci shi idan ba za a iya ba shi zai iya kaga wannan kuma alama ce ta halaka to bale ma abin da ke da alaka da Allah kowa yana ganin za a iya rashin mutunci amma sai a ce wane ne zai iya zuwa yayi ta'addanci game da al'amarin Allah duk mutumin da ya yarda wannan sifa ta tabbata gare shi bai tuba ba alamun halaka sun bayyana gare shi fa asnada al-aqra ilaihim sai ya danganta al'akra wato fa'asina da al'akra sai Allah ya danganta al'akra suka ilaihim zuwa gare su li'annahu bi ridahum domin da yardar su aka yi wa mumala'atihim da kuma wato gamin kansu duk an haɗe kai an ce za a yin wannan to wannan kaga akwai hatsari kwarai da gaske shi yasa kada a ci duk aiki na rashin mutunci ko ko duk aiki na sabon Allah sai wani wannan ba alama ce ta gari ba an gane ko ya kamata a ce duk aiki nagari ko shi yasa ma shedan duk mutumin da ake nema wajen aikin alkhairi sai ka shedan yana nuna masa kai me yasa kai kadai ake nema ka gode ma Allah ko da baka da halin yin abin sai ka bada hakuri har lokacin da ka samu dama ko ko in ka san wanda in ka faɗa masa zai yi sai ka faɗa masa domin mi domin a tashi yin aiki na Allah a neme ka ma'ana an yarda da cewa kai na Allah ne kada kai hushi kada kai bakin ciki ko baka da halin ka bada hakuri ma'ana a wani lokacin zaka iya samun damar da zaka gabatar da wannan aiki na alkhairi yana da kyau yan uwa mu fahimci irin wannan amma wani zaka ga da an neme shi a cikin aikin Allah sai ga yana yin hushi yana nuna damuwa wannan kuma bai dace ba an gane ko shi dan da yake nuna ma mutum ya kamata ya hushi ya nuna cewa kaza kaza kaza kaza kaza idan ana neman ka a aiki aiki na alkhairi wallahi ka gode ma Allah subhanahu wataala domin an mutunta ka ne wato an yadda da kai an yadda da mutuncinka to wannan shi dai ne alwajhu thani malam yace amsa ta biyu yace huwa ma qaddamna fi suratul anfal shine abinda muka gabatar a cikin suratul anfal min isnadil fi'li ila al-majmu' wani lokacin ana danganta fi'ili zuwa ga jama'a gaba daya al-majmu' kinan an hada kamar jama'a gaba dai muradan bihi ba'dahu ana nufin sashen mutane ake nufi wa zakarna fil anfal mun fada a cikin anfal injimalan nadha'iruhu fil qur'anil azim irin tafkar irin wannan cikin alkur'ani wani lokacin sai a danganta abu zuwa ga jama'a ana nufin sashen su kenan in ba mun ce ba su yi baki ɗaya ba ko ba su haɗa kai ba ana iya cewa kenan sashen su ne ake nufi ba dukkan su ba amma sai an ka danganta shi zuwa gare su an gane ko domin wanda ya aikata yana daga cikin su ko wanda suka aikata suna daga cikin su to da yace fil qur'ani al-azim mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a wannan tab'a da take hannuna ta kursiyul qur'ani al-karim wa ulumi sai sa number 3 wato number 3 number wato ta uku kenan eh kenan idan aka duba inji mai tahqiqin wannan littafi inda anka rubuta wa zakarna fil anfali da za'iruhu fil qur'an al azim wato anan ba ta uku a wannan taba da take hannuna yace unduril mas'ala ka dibi wannan mas'ala ta 81 mas'ala ta 81 min hadhal kitab a cikin wannan littafi an gani ko to wannan shine abinda malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala mas'ala ta gaba sai matsala ta wato 176 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar haqiqa al muttaqin masu jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljanna daban-daban an gane ko wanda mun sha bayanin wani lokaci sai a ce aljanna daya saboda babbar aljanna kiran wani lokaci sai a ce aljanna guda hudu dan ya ce wani man khafa maqama rabbihi jannatan wa min dunihima jannata na hudu ne saboda kamar manya-manyan matakai ne guda hudu sannan ko lokaci a ce akwai aljanna daban-daban daban saboda kowa yana da tashi aljanna malam yace to taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda za a hada waɗannan ayoyi bainahu wa bain qawli ta'ala wannan aya kinin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fiha anharu min ma'in ghairi asin wato a cikin suratu Muhammad aya ta 15 kenan na an ce akwai koramu nan kuma an ce anhar koramu an kace cikin suratu Muhammad ko suratul Qitan nan ko an kace wa nahar akwai korama to na abinda ake nufi a a nahar isuna ne na jinsi ana nufin jinsin koramu inda aka ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar kuma ana nufin ba ana nufin suna cikin aljanna ba kuma cikin kogi suna cikin ruwa suna iyo a a wato gonakin su na aljanna da suke da su suna tafiya ne wato akwai ruwa waɗanda suke suna misali ƙasan benayensu akwai ruwa kuma cikin gonakinsu ruwa yana gudana ko ina kenan ruwan kamar yana kewaye da su ne kuma yadda ake cewa ware wato gonarsa cikin ruwa take ba ana nufin gaba ɗaya ruwan sun mamaye ta ba ma'ana dai akwai ruwa waɗanda suke gudana a ciki yana da kyau mu fahimci wannan tawo eh wannan shi ne malam mai tahqiqi wannan littafi ya ce da ya ce da ya kawo suratu muhammad aya ta sha biyar ko suratul qital don tana da sura guda biyu sai ka number four kadiba number ta hudu ma'ana kenan yace undurul mas'alatayn kadibi waɗannan mas'aloli guda biyu da shi malam yace ya bayani ya ce kadiba cikin mas'ala ta goma da kuma mas'ala ta 167 min hadal kitab daga wannan littafi kina yana koyar da kai ka koma ga inda zaka samu wannan bayani da shi malam yake cewa wato ya gabatar to ƴan uwa musulmi wannan shi ya kawo mu ƙarshen wato wato shi ya kawo mu ƙarshen suratul qamar cikin waɗannan littattafai guda biyu kenan da muke tafiya a kansu yanzu kuma za mu koma ne za mu shiga cikin wato suratu wato ar-rahman an gani ko to idan muka zo suratul rahman cikin waɗannan littattafai guda biyu za mu ga mai tahqiqin wani littafi suratul rahman azza wajal mai tahqiqin wani littafi sheikh mustafa al-adawi yace ibnu ashur ya ce warada tasmiyatuha bi suratul rahman kawai abin da ya kawo sunanta ya zo da suratul rahman ba wani bayani da ya kara yana yiwa ya kara wani bayani can wajen buga littafin aka manta domin wannan kawai warada tasmiyatuha bi suratul rahman ba al'ada ce ta abin da ya saba kawowa ba to amma tana yiwa akwai sauran bayani bai kawo shi ba mai soke na sai kuma cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir tun da ibnu ashur ya ce kuma ana magana tafsiri domin yana da littattafai daban-daban amma inda yake zancen sunayen surori za a diba da cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir sai ka karin bayani almuhimmu kuma mun sha faɗa cewa kasancewa ɗai sahabbai sun rubuta sunayen su wannan ya isa kadai ya zama to cewa ya zama to dalilin ne sunayen surorin domin lokacin da suka rubuta alqur'ani ar-rasm al-uthmani wannan sahabbai da suka yi ijma'i akan waɗannan abubuwan kina wannan ya nuna cewa ijma'in su dai shi kanshi hujja ne kuma bai yiwa su yi ijma'i ko kuma su rubuta waɗannan abubuwan da ijtihadi nasu face sai ya zama to daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka ji wato wannan bayanin ba to wannan shi ne musamman kuma da yake sunayen alkur'ani da shi alkur'ani duk abubuwan da yake daga wajen Allah ne ba wanda ya sai ce ya sanya wani ra'ayinsa ko wani bayaninsa a cikin wato shi alkur'ani to wannan shi ne abin da shi malin ya kawo game da wato wannan sura da yake bai tsawaita bayani ba nan ma a cikin abin nan ma babu wani bayani da ya kawo to amma ga dukkan alamu saboda lokaci ya fara matsowa kuma za mu shiga cikin sabon sura ne za mu takaita a nan duk da kyakurin sauran lokaci kaɗan minti biyu zuwa minti uku insha Allahu ta'ala darasinmu na gaba za mu zo mu ɗora a kan wato inda muka tsaya kenan abinda muka faɗa ya zama tolili Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته